يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiya ta alhamis sha uku ga watan jima'a al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da hudu ga watan Disamba shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen koda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi na mai albarka addu'a min al-kitabi was sunnah wallafar العلامة سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى wannan shine zaman mu na goma sha biyar a shigerin yar wannan karatu da waɗannan addu'o'i da muke karantawa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a addu'a ta saba'in da tara ko na'am نعم اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزقي wannan hadisi ne wanda yana cikin musnad Imam Ahmad wanda aka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yadda Abu Musa al-Ash'ari yace da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bima'in annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya kira ni in kawo masa ruwa fatawadda'a thumma salla manzon Allah yayi alula sannan yayi sallah thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce bayan ya gama addu'a yace Allahumma ighfir li dhanbi ya Allah ka gafarta min zunubi na wa wasi' li fi dari Allah ka yalwata min a gidana وبارك لي في رزقي يا الله كسنيا مني البركة أتشن أرزقينا لكباني أنقاني فقلت أبو موسى الأشعري ألا يقار بشدة سبب قدعي إلي يا رسول الله ما دعوات دعوت بهن وأن أدعو إني كروك ألا رسولك قال سيدي الله ألا يتدي شيء وهل تركنا من خير shin kana ganin sun bar wani alheri ne da basu ambata ba wannan wannan hadisi hadisi ne wanda ke matukar muhimmanci ga musulmi ya kiyaye shi an gane wannan abu na farko kana cewa ne ya Allah ka gafarta min zunubi na dama ka'ida kusan kowace addu'a za ka yi ana so ka farawa da ne neman gafaran Allah daga zunubanka daga laifinka me yasa saboda zunubai da sabo da laifuka suna iya hana bawa samun karɓuwar addu'a da samun biyan bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ke so mutum sai ya fara da wannan ya Allah ka suturce ni daga laifuka na wa wasi'ni fi dari ya Allah ka yalwata min wa wasi'li fi dari ka yalwata min gidana anan gidaje guda nawa ake nufi anan gidaje guda biyu gidanka na duniya kada Allah ya sa ka zauna a cikin kunci ya baka gida mai yalwa ya yalwata maka ya yalwata maka iyalanka ya yalwata maka gidan da zaka zauna a ciki wasu malamai suka ce abinda wannan yake nufi har ila yau Allah kuna roƙon Allah ya yalwata maka a gidanka da zaka kwanta a cikin sa shine kabarinka haske cewa ya kamata ga wanda zai wannan addu'ar ya zamto ya halarto dukkanin abubuwan nan guda biyu yi fatan Allah ta'ala ya yalwata masa a gidansa na duniya sannan kuma ya yalwata masa makwancinsa a kabarinsa kada ya zanto an kuntata masa a wannan wuri sannan sai wa barik li fi rizqi ya Allah ka sanya mini albarka a cikin arzikina wa barik li fi rizqi Allah ka sanya mini albarka a cikin arzikina me yake nufi da albarka Na'am, kun yi shiru, idan ka ce albarakatu me ma'anarta? Na'am? Yawwa, shi ne annama'u wa ziyada, annama'u wa ziyada shi ne a sami ƙaruwa, a sami haɓaka a cikin wani abu na arziki. ma'ana kana cewa ya Allah duk abin da ka bani ka sa to mai amfani kuma mai karuwa ba mai karewa tare da ni ba ana iya baka abu karami kaɗan mai albarka amma za a iya ba mutum mai yawa mari albarka haka ne kenan abin da ya fi muhimmanci jama'a shine mai albarka shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai baka jama'a duk abin da zai baka ka roƙi ya baka mai albarka ba yawa bane albarka jama'a an gane wannan albarka daban sannan me yawa daban an gane in ba ku misali in ba ku misali mutum ne Allah ya bashi wadata ya mallaki sama da naira miliyan ɗari amma sai a jarabce shi ko wani ɗansa da wani ciwon da duk wata biyu wata uku sai an ji an kashe kusan miliyan talatin wajen nema masa lafiya ga dai kuɗin yana so amma kullum sun shigo yana lissafin tafi wata kaza za mu koma germany ko za mu koma wuri kaza shi kuma ga wani arzikin da Allah ya bashi kaso kam wani ma bai taɓa riƙe ma gidansa ba ta kwana da yunwa ba ba ta ba samun rashin lafiyan da ya gagare shi biyan kuɗin abin nan biyan bukatun wannan abin ba za a yi ɗinki za a ci za a sha za a yi tura shi kuma wancan kawai kyare shi da wancan alaƙa idan kawai ya zama tashin hankali dan idan aka je maganin na wata uku in kuɗin ba su ƙare ba kuɗin sun kusa ƙarewa ne an gane kuwa to shine idan Allah ya sanya maka albarka a cikin abu zai zama cewa dukiyar taka ta haɓakan da Allah ya sa albarka a ciki yadda ba za ka taɓa rasa yadda za ka yi ba. Jama'a mun gane wannan? To shi yasa ake son mutum ya dinga roƙon albarka. Hatta iyaye jama'a shi yasa ake su dinga sa ɗansu mene? Addu'a kai ko albarka. Na'am? Waj'alni mubarakan ainama كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا kaga albarka ake bukata shi yasa wani malami ke cewa ahammu shay'in albaraka an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu da haka jama'a kun ji wannan hadisi hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce Allah madaukakin sarki ba mu ikon ciyayewa da kuma yin aiki da shi. To mu tahi sai addu'a ta gaba الثمانون الدعاء الثمانين اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت فإنه لا يملكها إلا أنت
wannan hadisi Imam Tabarani ya fita da shi a cikin Mujma'u a cikin Al-Kabir da kuma Al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawaid malaman sa malaman hadisai ne wanda suke ainihin wato ingantattu wannan hadisi shi kuma hadisi ne wanda ya zo daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asali shi hadisi na Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya ƙara mishi yadda. Ya ce, Bafan Nabiyyu sallallahu Alaihi wasallama baifan, wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi baƙo. فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن منذ أن لا سيأيك أكاو مسا أبنش ذي باباقو aka shekara da dukkanin ɗakunansu baki ɗaya ba a sami abincin da za a ba wannan bako ba. Allahu Akbar. Jama'a gidan manzon Allah. Kun ji an aika ba abinci. Kai yau kwana ɗaya kwana biyu ba a ci a gidanka ba ka fara korafi ka fara ife ife duk inda ka zo da suka tafi ka kai ƙaran Allah wajen jama'a. Ka dai sun so yadda Allah ya ce manzon Allah ba ɗaya take da taka ba. amma ya so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana jarabtan bayi ne jami da gwargwadon abin da za su iya ɗauka na farko ce abu na biyu Allah ta'ala yana jarabtan bayi don su gane cewa dukkanin komai da falala tana hannunsu su ƙara tashi wajen nema. Allah ka ba mu iko. To don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka dawo sai ya ce, Faƙala sai manzon Allah ya ce, Allahumma ya Allah inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, ya Allah ina roƙonka fallarka da kuma rahamarka fa innahu la yamlikuha illa anta domin ya Allah babu wanda ke iya mallakar waɗannan abubuwan sai kai kadai Allahu akbar jama'a ku ji tsantsar tauhidi Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika ya Allah ina roƙonka daga fallarka da kuma rahamarka da jin kanka fa innahu domin yadda al'amarin nan yake la yamlikuha illa anta babu wanda ke mallakar waɗannan ababe da lissafa sai kai jama'a mun gane wannan to me ya faru fa uhdiyat lahu shatun musalliyatan ko musliyatan sai aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata kosasshiyar akuya jama'a mun gane wannan nan take sai gashi manzon Allah yana gama addu'a sai gashi an kawo kyautar me akuya kosasshiya fa qala sai manzon Allah ya ce هذه من فضل الله kun ga wannan falalar Allah ce wa nahnu nantaziru rahmata to yanzu kuma gashi nan muna jiran jinkai daga Allah an gane wannan don haka ka duba wannan addu'ar da kyau jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗi wannan addu'a ne saboda Allah ya ya umarci bayi su dinga roƙonsa daga su rika roƙon mene falalasta me Allah ya faɗi a Qur'ani na'am suratul nisa Allah ya ce mutane was'alullaha min fadli ku dinga roƙon Allah falalasta ku dinga roƙon Allah daga falala sannan falala ta wace ce shi kare ko da wani yawwa ba wanda zai maka falala wallahi kowaye da rantsa da Allah ba shi da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya ce fa innahu la yamlikuha illa an da akwai wani wanda ya mallaki falala manzo Allah zai ce falala ma ta wace manzo Allah zai gaya mana inda Allah ya ce mishi ya faɗa an gani amma manzo Allah ya ce waye ya Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika ya Allah ina roƙonka falalarka da kuma yalwar rahmatka da jin kanka fa innahu la yamlikuha illa anta don babu wanda ke mallakar wannan falalar sai kai kaka jira kowa kaka ji kabarin kowa ka roƙa roƙi Allah ta Allah shi Allah da kansa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin suratu Ali Imran qul innal fadla bi yadillah ka ce wa mutane ya kai manzon Allah lallai falala tana hannun Allah ne yu'tihi man yasha' yana ba wanda ya so ne a cikin suwa ne halittinsa qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha haka nan a suratu al-jumu'a zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zalika fadlullah wannan fadlar Allah ce yu'tihi man yasha Allah yana ba da ita ne ga wanda ya so والله ذو الفضل العظيم الله شيني مي فللا مي جرما an gane wannan yana ina wai ga wajen ya bashi ci gaba dai shi ne ci gaba an gane wannan yawwa to don haka abin da kake addu'a a nan kana roƙon Allah ne, Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina roƙonka daga falalarka, ina roƙonka alherinka da kyautanka da ni'imominka marasa iyaka waɗanda ba na wadatuwa gaba da su, kuma ina roƙonka jin kanka wanda ya yi loci komai. Allah ne ce wa rahmati wasi'at kulla shay jin kaina rahmata ta yi loci komai to kana roƙon Allah wannan rahmat ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kana roƙon Allah ta'ala ya baka waɗannan falaloli saboda ko da yaushe kana da buƙatar su to anan ku duba tauhidi sai manzo Allah ce fa innahu la yamlikuha illa anta domin ka sani babu wanda ke mallakar waɗannan abubuwa sai wa sai Allah ta'ala shi kadai ma'ana ya Allah da falala da rahama kai ne kake kaddara samuwarsu ga wanda ka so daga cikin bayinka kuma kowane abu yana da iyaka da kaddaran da ka rubuta masa don haka ya Allah ina roƙonka ka sanya wannan ya zanto alkhairi a gare ni jama'a mun gane wannan ko kenan ba a roƙon kowa falala da rahama sai wa sai Allah shi kadai shi yasa manzon Allah yake addu'a yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu ya rayayye ya tsaye game da bayinsa da rahamarka nake neman ɗauki da taimako ka inganta min sha'ani na baki ɗaya kada ka ƙyale ni da iyawata da wayauna daidai da kiftawar ido Allah ka tsare mana imanin mu ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ku duba addu'o'in annabawa da manzanni malam ku dinga bibiyar addu'o'in annabawa da manzanni ku kalli wani abu guda ɗaya jama'a ne wannan ku kalla annabi musa alaihi salam lokacin da ya tafi madiyana da ya koma inuwa me yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana gama wannan addu'an فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا kaga sai aka bashi gidan zama aka bashi ahali aka bashi mata aka bashi kiwon dabbobi dan a horar da shi kafin ya zama annabi manzo mun gane wannan to kaga ashe addu'o'in annabawa da manzanni karɓu ne a wurin Allah don haka ka nacewa abin da ya tabbata daga bakin annabawa da manzanni Allah ka ba ni kwanciya yi ba الهادي والثمانون اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والحزن والغرق
والغرق والحرق والحرق وأعوذ بك من وأعوذ بك وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أن يتغفرني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك وأعوذ بك أن أموت لديغا أن أموت لديرا اللهم إني أعوذ بك من التردي اللهم إني أعوذ بك من التعب والهدم والحزن والغرق والغرق والحرق والحرق وأعوذ بك وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان وأعوذ بك أن يتغفرني الشيطان عند الموت عند الموت وأعوذ بك أن أموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا في سبيلك مدبرا وأعوذ بك وأعوذ بك أن أموت لديغا أن أموت أيها
وأن حديثي إمام النسائي يفسد في الكتاب السنن المجتبى سننكما لإمام أبو داود أكيو سنن إنسا كما حديثي ني وندي تأنيه واتو إنجنتشي منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا الدؤر ينار الله ني سبحانه وتعالى يتري شدك دكا وأن شروري wannan hadisi an rawaito shi daga an abil yasar shine ka'ab ibn amr as-sulami Allah ya kara mishi yadda sahabi manzon Allah ne abil yasar ka'ab ibn amr as-sulami Allah ya kara mishi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i قلت جماعة لنا شواء اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا يسمجي كلمة موانا حديثي باكي لا اللهم إني أعوذ بك من التردي يا الله إنا روقنك إنا نيمن سرنك دقا التردي شيري فاضوا دقا سما أنغاني شيني التردي أقوي والمتردي أقو dabbar ta gangaro daga saman wani wani wani dutse ko wani tudu ta fada ta fada ta mutu to ya Allah ina neman tsarinka daga at-taraddi shine in gangaro daga saman wani abu wanda yake babba saman wani dutse ko wani abu in fado in mutu ko in fado in karere yace Allah ina neman tsarinka daga at-taraddi wal hadmi sannan ya Allah ina neman tsarinka daga fadawa akan wani abin da zai halakar da ni shine alhadam an gani alhadamu shine ka fada ka fada kan wani abu mai tsini ko wani abu mai cutarwa ko wani abu da zai kakkarshe maka jikinka ko dai baka mutu ba ya zama baka da mamura kana neman tsarin Allah daga fadowa daga saman gini ko saman wani abu kuma ka auko cikin wani abin da zai cutar da kai a'a ba shi bane ko kuma gini ya eh zai dauke daukan wannan ma'anar ko gini ya fado maka ina fata an gane wannan amma asali alhadmu shine wannan ko wani abu ko kana cikin wani gini kawai ginin gaba ɗaya sai ya ruguje ya rufe ka ko ka je haƙi kana haƙan ƙasa wajen haƙin kuza ko wani abu sai kawai ƙasa ta yanko sai ta faɗo a kanka ina fata an gane wannan to kana neman tsari daga alhadam wal gharaqi sannan kana neman tsarin Allah wal gharaqi da kuma nitsewa a cikin teku ko nitsewa a cikin rafi ko nitsewa a cikin wani abu na musiba wanda zai halakar da ni wal haraqi Allah ina neman tsarin ka daga gobara gobarar nan ko dai ta sami wani arzikinka ko kuma kai ta same ka ta kokkone jinka ta babbaka ma jiki gaba daya kai neman tsarin Allah daga gobara kuna na wuta kumburi da azaba iri-iri wanda gobara ke haifarwa ga jiki don kun san a jahannama akwai azaban gobara ko kun sani akwai Allah ta'ala ya ce wa zuqu azaban hariqa ku dandani wata irin azaba azabar gobara azabar gobara Allah ka tsare mu daga azaba tsare mu daga azabar gobara sannan Allah ya ce wa zuqu azabal hariq ko ku dandani azabar gobara sannan innal ladhina fatanal mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum عذاب الحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت يا الله إنا نيمان ذرنك kada shaitan ya zo ya make ni a lokacin mutuwa an gani shi ne an yi takabbata ne shaitanu inda maut ka zo mutuwa malam shaitan ya zo ya make ka a wayi gari har ka mutu ba za ka iya ma sanin wake kanka ba ka fada irin cin koma din nan da ya ga alamun za ka kalmar shahada ko za ka yi wata wasiyya mai amfani yana zuwa aljanin kawai sai zo sai ya bige ka kun san da bigin shi ne yake ko mutum sai kwana goma sai inda kansa yake ba to in ya lura ya ga alamun ajalin ka yayi da irin alamomin da suke iya ganewa sai ya zo sai ya bige mutum to annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsari daga wannan wannan yana daga cikin abin da kake gani a asibitoci kike ji an ce ai wani tun da kai shi asibiti bai ma san wake kai shi ba sati ɗaya sati biyu wani ma har wata guda kafin ya mutu sai kawai ya mutu ya mutu a haka ba zai taɓa sanin tun daga wannan lokacin da ciwon ya buge shi bai ƙara samun dama ba to galibi irin wannan shekarun aljanu ke yin wannan abu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake roƙon Allah ka san idan kanka daya kana da daman yin istighfari haka ne kana kan hankalinka kana daman istighfari kana damar yin nadama kana damar yin wasiya kana damar yin nasiha kana da damar kai yin sallah kana da damar yin wasu abubuwa ne zama karuwa ne a gare ka da kuma samun neman rahmar Allah amma malam idan irin wannan abin ya faru to sai ka ga shaidani sai ya zo ya make mutum shi kenan ba za a ƙara sanin ma mutum bai san inda halin sai kansa yake ba Allah ka tsare mana imanin mu wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira ya Allah ina neman tsarinka kada in mutu a halin gujewa na gabarin yaƙi yaƙar maƙiyanka saboda wai ni ina son in gudu daga rundunar yaƙi domin jama'a wannan babban laifi ne ko Allah yana cewa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير duk wanda ya gudu a wurin yaƙi ma da ya juya baya tsere saboda shi ya tsira to hukuncinsa shine babban laifi ne wannan wutar jahannama ce makomansa ba ce ya yarda ya bi musulunci ba an gane wannan eh amma dai fushin Allah ya sauka a kansa sannan me hmm makoma sautar jahannama Allah ka tsare mana imanin ko kuma tana nufin cewa ya Allah ina neman tsarinka kada in mutu a hanyar ka ina mai yin ridda ka san wani gashi a riga musulunci ne wallahi malam amma ba musulmi ba ne yana faruwa ko faruwa Allah da kansa ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun ka san wani shi ya dauka san manzon Allah shi ne a hada manzon Allah da Allah a matsayin daya shi Allah shi ne annabi Muhammad kuma annabi Muhammad shi ne Allah shi da abin da ke ce ma halara Ahmadiyya an gani idan ya kai wani matsayi na lahutu to wannan ba kowa zai gane ba ilimi ne sufayi an gane wannan ai yawa akwai akwai malkutu akwai lahutu akwai waye waye to a sai a ce maka in in annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata halara ta Allah wacce take al-ahdiyya an gane ai to shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai wannan matakin to wannan mimu in ta tsakiya ta sunan shi ta Ahmadu sai a cire ta sai koma ahadun an gane kuwa ba za ku gane ba dai zorance ne dai irin nasu to a nan ne mutum sai ya koma ya zama wa sai ya zama Allah to aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hau wannan matakin shi ma sai ya zama shi ma Allah ne sai ya narke kawai shi ma sai ya zama Allah to shi yasa duk abin da zaka iya wa Allah zaka iya wa annabi a wannan matakin wannan batutuwa ne wanda suna nan ka karanta littafin ko da ke bari mai shiru ko wani zancen ba shi da amfani kila wani zai ce an taɓa su da yawa ko ba taɓawa ba ne har sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah ba wani wanda ya taɓa haɗa manzon Allah da wani a wurin roƙon Allah an gani ina nufin ba a taɓa ɗaukan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam akan darajar wani darajar Allah ba shi yasa lokacin da manzon Allah ya mutu sai da Abubakar ya zo ya ce man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat duk wanda ya kasance cikin ku yana bauta wa annabi Muhammad ne tun annabi Muhammad ya mutu wa man kana ya'budu Allah wanda ya kasance kuma yana bauta wa Allah ne shi kadai fa inna Allah hayyun la yamut shi Allah rayayye ne baya mutuwa wa tawakkal على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده Allah baya mutuwa an gane wannan to shine ka'idar jama'a komai za a roƙa a roƙa Allah shi da kansa manzon Allah ya ce Abdullahi dan Abbas ka ji karamin yaro ne bijin shi in ka tashi roƙwa ka roƙe ni ni in roƙa maka Allah ba cewa yayi idza sa'alta fas'alillah za ka yi roƙo roƙi Allah وإذا استعنت إن ذاك دمت يمكو فاستعن بمن فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين دول أتبت لتوحيد الله كدي تاشي دبوتا شي كدي أكي بوتا منظر الله ينبات الهدى كاتب جوان منظر الله يشي ني منظر الله ناباك أجدان الجنة كاتب جي سيري فله الجنة وهذه مال الجنة Allah ne ya bada aljanna ina fata an gane sai ce kuma wanda bishara da aljanna saboda me Allah ne ya masa wahayi cewa shi Allah da kansa ya ba wani gidan aljanna sai ya ce a gaya wani ai masa bishara ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace wannan zai nuna maka in karanta hadisan shafa'a za su nuna maka wannan cewa ranar alkiyama yadda Allah ya faɗa qul lillahi shafa'atu jami'a wannan abin gaske ne na Allah shi kadai wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu sai wanda aka yi wa izini cewa wani zo kai ceto sannan zai Allah ka bari mu to jama'a kun ji kana neman tsarin Allah kada ka mutu a hanyar Allah kana mudbiran kana mai yin ridda kamar addinin Allah Allah ka tsare mu wa a'udhu bika an amuta radighan ya Allah ina neman tsarin ka kada in mutu a bayan cizon maciji ko kunama ko wani abu wanda yake mai dafi shine wa a'udhu bika an amuta ladighan Allah ina neman tsarin ka kada in mutu sanadiyar wani cizo da wata dabba mai guba za ta yi an gane wannan kalman alladu a larabci shi ne cizon dukkanin wani abu wanda ke mai dafi kuna mana da shi na'am maciji na da shi yana da shi ko yawwa tsaka na da shi tana da shi kwatsu na da shi yana da shi an gane wannan ai akwai sauran abubuwa miyagu masu dafi wanda idan suka cije ka to ka dinga fama da wannan masifar bala'in zuji kenan a jikinka ka rasa abin da ke maka daɗi kuma suna tattoshe hanyoyin ruwa da ruwa da jini ke gudana a jikin mutum da iska shi yasa ran da sai sanadiyar mutuwar mutum Allah ka mana tsari zaka jama'a kun ji wannan hadisi kamar da muka faɗa imamu nisa'i ya fitar da shi da imamu abu dawuda Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da shi الثاني والثمانون اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة wannan hadisi hadisi ne wanda Imam Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi an rawaito shi daga Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda Abu Huraira ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن شينا شيوا ميجي شيوا اللهم إني أعوذ بك من الجوع يا الله ina neman tsarin ka daga yunwa kai ya yunwa ba ta da hankali ko ta almajirai ya yunwa ta ce mutum tara sai ce me iya goma da iya na goma menene iya na goma fa ba shi da lafiya to ka gani to yana gaya mata wai na goma shi ne na goma a wata riwaya kuma iya yanzu na goma ta ce hari eh kuma shi gashi yana jin yunwa to ka gani yanzu shi za a kawo wa hari yanzu a taimake shi a bashi a bashi abinci kai malam yunwa bala'i ce ba za a gane bala'i bane yunwa sai ka tashi tsakar dare yunwa ta tashe ka ko ba abinci شتاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي اللهم إني أعوذ بك من الجوع يا الله إنني مثل كدق يموى فإنه بئس الضجيع دوميت يموى ممونا أبو تنقواناك كاجي دقوا من ظنطيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي يا الله ina neman tsarinka daga me yunwa eh mala yunwa masifa ce yunwa bala'i ce Allah ka wadata muka tsare mu daga yunwa fa innahu bi'sa dhajir domin ta yunwa mummunan abokin kwana ne Allah ka yi mana tsari zaka jama'a kun ji daga bakin manzon Allah sai manzon Allah ce wa a'udhu bika min al-khiyana ya Allah ina neman tsarin ka daga ha'inci kaji kana neman tsarin Allah daga mene ha'inci fa innaha bi'satil bitana domin ha'inci tir da abin kudircewa a zuci irinta an gane wannan tsayin anan jama'a mu kalli wannan addu'an da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga yunwa me yasa saboda yunwa tana hana samun natsuwar jiki yanzu wani in yunwa ta kama shi ma yana da ulsa ya kake gari yake yi jini sai fara mene karma ko karkarwa ko jini zai ga ya fara karkarwa sai ga in bai ci abinci ba ina ina ne abinci ina ne abinci shi wannan abinci ma zai tare da safe ya ce kai bari amma Allah ku bani kuma ya yi sai na ce saboda me tashin hankali yunwa tana hana samun natsuwa an gari tana kuma sanya kwakwalwa ta sami matsala dalilin da ya sa kenan har yanzu mu afirka muke tsaye cak a wuri guda saboda turai sun wanke kwakwalenmu sun sanya mu zama sakarkaru mu da kan muke jefa ƴan uwanmu a cikin bala'i da halaka in ba haka ba mutum ɗaya ya saci naira biliyan ɗari kai ko biliyan goma me zai rishi ga mutane na mutuwa a asibiti akan naira dubu ɗaya wani akan naira dubu biyar ke mutuwa kai wani ma wallahi akan naira ɗari biyar ke mutuwa saboda bai da ita bai da abin da za a bashi magani ya sha shi kuma ɗin da ƙiƙi ne bai tsaya ya koyi abin da ake ce mai ilimin magunguna ba misali yanzu malaria ta kama ka sai ka je asibiti tambaya nake sai ka je asibiti typhoid sai ka je asibiti ga tsirrai nan shi yasa lokaci muna kasu sai mu dinga ambatan fa'idoji ga tsirrai nan na yau da gobe da za ka ɗiba ka je gida kawai a ɗan sa a wuta a dafa ka sha za ka warke da izinin Allah ganyen gwaiba ganyen gwanda ganyen mangoro ganyen darbejiya ganyen wannan bishin da kuke ta masallacin nan me sunanta umbrella ko ko karaman ko babban me fadin ganyen ta fi wannan mai yaran ganyen saboda ita tana da abin da ke ce ma tana da istifraf shi ne idan ka sha ta za ta wanke maka 'ya'yan hanjinka dukkanin wani ƙwaƙwayen cuta da ke damunka na bacteria da virus wannan ganyen yana yana warkar da wannan ka ɗebi waɗannan ka je gida a jajjaga a sa a wuta a tafasa ka sha kofi ɗaya zafi ɗaya rana ɗaya ya baka za ka warke da izinin Allah an gane wannan to shi ne kawai matsalar sai ga mutum kuma ya je asibiti wai shi dole sai an ba shi maganin asibiti zai sha rayu wa gaya maka su ma magungunan asibitin da su waɗancan da ake an gane wannan sai ka je asibiti sai likita ya duba ka cewa ka daina shan ɗaci ka daina shan maganin gargajiya ka ji da to da mai iya muka rayu da gargajiyan ne kuma sun fi mu nagarta kai za ka a nagarta mahaifinka da za ka yana da wahalan gaske yana da wahala saboda mu magi ya yi yawa ba daddawa yanzu daddawa sai gidan wani da wani malam daddawa iri ɗaya daddawa bako ba shi duka dai ba a cinta kuma amfani take da shi a jiki ƙara jini take a jiki da lafiya an gane wannan kowane irin zafin jiki kuka na magani shi kowane irin zafin jiki jinka ya ɗau ɗumi ka sha kuka ka gani ko dai ka ɗebe ta kawai ka watsa a bakin ka mita da ruwa ka sha ko ulsa ce kai ta kama ka kirjin ka zafi yana suya ka nemi ta kana zuma ka dan hada da kukan ka kwaba ka sha yau gobe jibi gata zaka zaka nemi ta karasa da izinin Allah ka sha akalla sati biyu saboda galibin muna shan magani dan mu ji sauki ne ba dan warke ba yawwa akwai wanda yana shan magani ne shi dan ya ji sauki ba yana shan magani bane saboda ya warke daga cuta shi zan ka bashi magani kwana ɗaya biyu ne cika shi magani ya ishe shi shi gaskiya ya gaji saboda ya samu da sauki kwaya cutar kuma ta ce gwada developing sai kuma ta canza masa salo iri iri Allah ka tsare mu almuhim jama'a yunwa tana da tana da matukar abin nan kaga yunwa tana tana hana neman ilimi ko ba ta hana tana hana zuwa jihadi ko tana hana zuwa ma ka mori jikinka kai kanka yi aikin da zaka taimaka kanka yunwa an gane kai yunwa tana kai mutum ma ga fada zuwa ga haram wani fa in yaji yunwa ko kayan waye zai ya dauka shi tana faruwa ko ba ta faruwa yana faruwa da yawa daga cikin mutane wani yunwa ce shi yasa wani in yaji yunwa yaji yunwa sai kawai ya fuska sai je inji kamar ya kawo nika a maza hadin a nika mana in yaran nan masu kiwiya sun kai nika sai an jima da al'asar da al'asar ya dauka sun kai nikan tun karfe tara na safe wai sai la'asar za a ji a ɗauko nikan ina zuwa kawai sai ce gana nawa ne kuɗin nika kaza ne sai ya bada kuɗin nikan kawai ko shi bari ina zuwa da Allah kawai sai ya sama da buhunka shikenan sai za ta nema ina nikan wani ce to wani da ya zo ne ya ce wannan bu la ilaha illa ni fa na zo da wani ya aka yi a yunwa ce ta sa ya sata ko eh dama ya kamata in mutum ma ya sata a cikin yunwa ne ta sa kai sata ko me yanzu wanda ya saci mashin da ya ba yunwa ba ce ko yawwa amma wanda ya sami yarinya mai awara ba ta hanya ce kibiya kaga wannan zai ce to kai ya aka yi ka zo ka fara zagga marmari ka ce dan iska dan kaza kaza a ya aka yi me ya faru yarinya ta rike tana ta kuka ya bugi halin ta ki sake shi in ta gida za mata faɗa za a zane ta ce me ya faru ciwar ne fa ne ci fa yunwa ne kawai ta same ni kawai na je ciwar ta wajen na ciwar ko ba su kinin ta ba ta ya za su yi alika ta ba Allah nawa ne kudin waran kaza ne kace da ka biya ko yunwa ta yi ta kare saboda yunwa ce misali ko mutum ya je wani otal sai ya je ci a bashi abinci ce a sa nama ci a ban da nama ni ban damu da nama ba sai ya gama ce ya sha ruwa ce alhamdulillah to ina kuɗi sai ya fara lalibi ya san babu in ci inna lillahi wa inna ilaihi na fito da kuɗin daga gida na fito da kuɗin naira dubi ne a jikina amma ka duba shi ajihuna ya fashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ya sa ajihun a fashe ki amma yanzu yana nema a kyale shi ne a yi masa ne a yi masa jinkiri zuwa wani lokaci kai kuma an maka irin wani kace ai da gangan ne billahi da zai sai je police station a wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan abu ya ya ya ya ananta mutum bai da shi to a mai jinkiri zuwa mai lokacin zai samu sarari ya samu halin biya amma wa an ta'fu wa an tasaddaqu khairul lakum kace shi kenan na bar maka sadaka ya fi alheri a gare ku amma in ji Allah yawwa ka san dan adam shi saboda baya hango wannan kabaki na ladan lahira gaba ɗaya sai muke ganin mu kawai muna so ne a ci a nan a ci a cinye a nan Allah ka tsare mana imanin to jama'a kun ji fa innahu bi sabbaji domin kun domin yunwa mummunan abokin kwana ne eh yana hana bacci ko yunwa tana hana me samun nutsuwa tana hana ibada hatta ruku'i da sujada wani in yana jin yunwa malam sai kaga yana dan tsugunawa a hankali a salo yadda ka san abin nan an gane wannan saboda haka jama'a ba a bauta Allah da yunwa wani ki cin abinci wani shi ko shi ne yawan ambaton Allah ne ko shi zakir ne ki cin abinci a ji a kulle shi a wani daki cewa ya je ya je menene lafiya aka yaki ta yi kaga annabi na neman tsarin Allah daga yunwa kai an baka da yunwa dole ka ce komai Allah ne in ka juya aka hasko maka tocin da kace ai Allah ya ka gani ya tarbiyyar gaske kaga mana in kana jin yunwa har wasu ƴan yara zaka sune ma kare ki a gaban idanka kaga wani star suna wani war suna wucewa saboda yunwa Allah ka tsare mu daga yunwa ka duba kasar Sudan da ake wannan yakin malam ka duba tashin hankali ma daga mutum ya fada kan sahara yana ta ambatan Allah mutuwa ta mutuwa ta zo kawai ka duba yaran da suke rayuwa a Palestine yunwa ke kama su mala kaga mutum ko motsi baya iya yi sai dai kawai numfashi kasar Yemen haka ake ta fama da wannan abubuwa jama'a Allah ka ciyar da mu ka ciyar da su baki da haka jama'a kun ji wa'udhu bika min khiyana Allah ina neman tsarin ka daga menene ha'inci ha'inci kishe me kike ku yi shiru manzon Allah ne yace wa idza tumina khana idan aka bashi amana sai yayi me ha'inci kenan me yake shin ha'inci amana amana mutum ya zama ya zama ha'inci mutum ya saka akan dukiyarsa ko gonansa ko shagonsa ko wani abu nasa amma ka ƙeƙasa ƙasa ka murje fuskarka ka dinga ɗiban dukiyarsa kana gina kanka na yi magana kace to ai baya biya na haƙi na ne a sai a zo lissafin haƙin naka amma ka wuce iyaka ko ko mutum ya ci amana a umar musulmi ya je yana ba waɗanda ba musulmi ba leakage akan musulmai ta yadda za a kullo musu a karya su ko a halaka su mutum ya zama informant duk wata musiba da za ta faru a gari da su ake haɗa baki su ne masu yarin kidnappers cewa ku zo lokaci kaza ne wani yana nan a gida wani fa ya girbi ya sai da amfaninsa wani ya sai da saniyarsa malazan kuna gani ko in ka in ka je police station ne zaka tabbatar da gaskiyar cewa jama'a ba su da amana wallahi malam Allah ka kiyashe mu da mahaifinta to manzon Allah yana neman tsarin Allah daga khiyana kishiyar amana warware alkawari an gani a cikin sirri shine ake ji alkhiyana an gani amma dai ta kunshi komai dan Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda suka imani kada ku yaudar Allah an gani kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci amanonin da aka ba ku alhali kuna sai an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi fa innaha bi'satul bitana domin yaudara ko mu ce ha'inci lallai dabi'a ce mummuna shine bi'satul bitana an gane Allah ta'ala ya tsare mana imani yana daga cikin suran khiyana na farko shine mutum ya bayyana imani ya koyi kafirci a ransa kaga ya zama munafiki kenan ko na biyu mutum ya bayyana cewa shi mutumin kirki ne yana sa tufafin mutanen kirki yana shiga irin ta mutanen kirki amma kuma ya ɓoye ɓarnarsa da cutansa a rai sai ran da aka galala aka bashi wata ‘yar dama nan da na tafiya in ci mutane yana faruwa ai shi yasa zamani yanzu bakunta bakunta ke da wahala sai bako ne ta ce jirgin mai unguwa je kama masallaci ma ina wa zai bari ya kwana masallaci an sha barin baki su kwana masallaci bayan su yashe kayan masallaci su sace amplifier su sace fanka wai ma qur'anai ya jera ya taka dan ya cire fankan masallaci wallahi alazim wannan abin ya faru ni na ga hoton iri yanzu bidiyo ne ya dauka yana kun gani qur'anan masallaci yasa ya taka suka yi tsoro ya taka su ya hausa mai cire fanka fankan masallaci fankan Allah amana la ka tsare mu to waɗannan abubuwan guda biyu na daga cikin sura ta mene khiyana daga cikin khiyana daga cikin shine saban Allah subhanahu wataala da saba wa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta sigan farillai da wajibai da aikata abubuwan da aka hana da kuma yin ta'addanci a cikin dokokin Allah yanzu wani saboda rashin hankali yanzu don Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi menene shari'a ne kuma shari'a bane addini ne kuma addini bane abinda kuma manzon Allah bai san shi ba ko da wasu malaman suna ganin cewa wannan abin ba laifi kaji ba ba laifi wannan kuma manzon Allah ya ce a yi kaza don akai kaza din nan zai ba da shaida a ranar alkiyama yanzu don Allah in kai musu yi manzon Allah ne wani zaka dauka to shine wani wani sakare malam wai yake ambatan cewa wai wai suna wai wasu wai wai sannu masu kirga tasbihi da hannu wai so ne kuke yin tasbihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne yace wa matansa yake ce musu alaikunna bit tasbih wat tahmil wat tahlil ku dinga yin tahlili kuna faɗin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah sai ce wa aqidna bil anamil ku dinga kirgawa da ɗan yatsunku su ce fa innahunna mustanfaqatun domin su a ranar alkiyama za su shaidan cewa an an ne an yi tasbihi da su kai sharbin ka waye ce maka ne waye ce maka ne ba shaida akan karan alkiyama ga yamin hadisi ko dutsen ka ko ko wancan ɗinka wane manzo Allah ce zai bada shaida to to sai ka ajiye na manzon Allah sai ka ɗauki wani ban kaura da shirme kuma sai ka ce na wancan ya fi na manzon Allah kuma kana kishiyan kai masoyin manzon Allah ne ta yaya wannan rashin hankali kenan to kai mamaki irin wannan irin wannan jahilci da mutane ke ciki wanda zaka tadda malam mutum ya kuma kamar yana tafiya da ka Allah ka mana tsari Allah ka mana tsari Allah ka dauke mu kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sanya sunna ta zanto mai daraja a cikin zukatan mu Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a daga cikin khiyana akwai khiyanatul nafs mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa ta hanyar aukawa cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a ɓoye yake yin abubuwansa amma ya ɗauka cewa Allah ba zai gan shi ba yanzu misali waɗannan in yahu yahu ɗin ba su cuta kansu ko jama'a kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin saubani na cewa manzo Allah yake cewa la'alamanna aqwaman min ummati ni ina gane wasu mutane daga cikin al'ummata ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsal al jibal za su zo da ayyukan lada a ranar alkiyama kaman manya manyan duwatsu an gani ka amsali jibali tihama bidan kuma farare kal duwatsun nasu fayaj'alaha Allahu haba'an mansura amma Allah sai ya mai da wannan ayyukan nasu su zamto mene kura abin shekewa Allah ka sani naka jama'a lallai yana da muhimmanci kwarai ka san wannan kuma ba wai ha'inci irin wannan sai wasu wasu aka ce ha'inci ka ɗauko wani mutum daga can waje ba a'a manzon Allah dama ya yi maganar cewa masu irin waɗannan ayyuka ya ce amma innahum ikhwanu ƴan uwanku ne wa min jildatikum kun fatin jikin ma irin naku ne wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun suna tsayuwar dare kamar yadda kuke yi walakinnahu aqwam sai dai su mutane ne waɗanda idza khalau bi maharimillah intahakuha idan suka kebance da dokokin Allah sai su dinga ainihin wato keta dokokin Allah an gane wannan ai to duk waɗannan jama'a suna cikin sura mene khiyana an gane yana da cikin alkhiyana ha'inci shine tona asirin dan uwanka ya zo ya gaya maka magana cewa wane wa kaza kaza sirri na ne don Allah ka rike min na gaya maka ne saboda kaza kaza na ka jika ta ashe wani kaza ne ya ma ce min sirri ne fa da Allah kai ma ka rike sirri to ka ha'inci shi abin da ke sunan shi ha'inci sai manzo Allah yake cewa a'udhu bika min al-khiyana Allah ina neman tsarin ka daga ha'inci fa innaha bi'satil bitana domin mummunan abin kudircewa ne a zuci Allah ka tsare mu Ibn Malik Ibn Malik rahimahullahu ta'ala yana cewa ja'ala al-ju'i ji'an an sanya yunwa ta zamto mummunan abokin kwana wal khiyanatu biqana ha'inci kuma ya zamto abin kudircewa a zuci saboda me saboda suna tare da dan adam ne a kode mishi ko Allah ka tsare mana imani sai ne الثالثة الثالث والثمانون اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وال والجبن والبخل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام wannan ita ma addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ke ta imamu hakim da bai haƙi suka rawaito ta zan karanta ni abu guje saboda yanayin lokaci Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz Allah ina neman tsarin ka daga gagawa wal kasali da lalaci wal jibni da me ragwanci wal bukhli da rowa wal harami da tsufa mummunan tsufa wal qaswa da kekashewar zuciya wal ghafla da rabkana wal aila da rashi fatara wal zillati da kaskanci wal maskana da kuma talauci wa a'udhu bika min al faqri Allah ina neman tsarinka daga bakin talauci wal kufri da kafirci wal fusuqi da fasikanci cetar dokokin Allah wal shiqaqi da kuma rarrabuwan kai wan nifaqi da munahinci kana neman tsarin Allah daga munafurci was-sum'ati da kuma yin aiki dan mutane su saurara su ji an gane eh a ce kai wani kenan wani mai maka yabo irin ta kanawa a ce shage na fata an gane wannan shagewa ne an gane wannan to irin wannan kai aiki don ajika aji kana yin wani aiki na alheri ko dan a ji cewa kai wane ne to wannan mummunan al'amari ne war riya shine shi kuma riya kai aiki dan wani ya gani ya ba maka shi ma wancan dan aji a yaba maka wa a'udhu bika min as-samami Allah ina neman tsarin ka daga kurumta wal bakami da bebanta Allah ina neman tsarin ka da in zama kurma kuma kada in zama bebe wal jununi Allah ina neman tsarin ka daga hauka waljuzami Allah ina neman tsarinka daga cuta ta ainihin wato kirci walbarasi da kuma kuturta wa sayyin asqam da dukkanin wani mummunan ciwo wannan addu'a ce matakar muhimmanci ga mutum ya kiyaye ta kware da gaske Allah ya malam in kai wannan addu'a Allah ta'ala ya karba maka shikenan ka jefa ka tafi Allah ka tsare mana imanin mu ka datar da mu nan zamu dakata abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته